mizana bil qist ku cika ma'aunin abin awo a wal mizana da kuma abin abin da aunawan kenan shi kai abin da za a kwasowa a auna sannan wal mizana abin da shi ke yake da kaman ma'auni da ke da harshe guda biyu shine mizan to wannan duka ku cika su mai kisi da adalci idza kiltum lin nasi in kuka auno wa mutane wato in kuka auna wajen mutane mutum ya kawo kayan shi zai saida in kuka tashi aunawa aw zintum lahum koko in kuka tashi auna musu ku ne za ku saida yanzu to fal ta'dilu ku yi adalci wala tabkhasu nasa ashiya'ahum kar ku tauyaye wa mutane kayayyakin su la nukallifu nafsan illa wusaha Allah ce ba mu dora ma rai sai abin da take iyawa dakata shine ikonta fa in akhta'a fil kayli in mutun yayi kuskure wajen awan awan walwazani da kuma aunawa wallahu ya'lamu sihhatan niyyatihi Allah ya san ingancin niyyarsa ya san niyyar shi ta gaskiya ce dan mutum ne mutum zai iya kuskure to haka ne fala mu'akhazata alaihi babu riko ba za a kama shi da wannan ba kama war da fil hadisi kamar yadda zuwa cikin hadisi a shi ko a cikin hadisin ya zo ne an sayyid ibn musayyib kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga hadisan da ake ta musu marasil mursal kenan daga tabi yace manzo Allah sallallahu ya ce bai faɗi wani sahabi ne ya faɗi ba ya rawaito gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ayati wa huwa fil kalam lam yazana bi qisi la nukallifu nafsan illa wus'aha fa qala man awfa ala yadi yace manzo Allah sallallahu ya faɗi a cikin dangance da wannan ayat yace wa fil kalam lam yazana bi qisi la nukallifu nafsan illa wus'aha fa qala man awfa ala yadihi shirkaili wani mizani wallahu ya'lamu siyata niyyatihi farwafa'u fihi ma la to la yu'akhadhu wa zalika ta'wilu sahar yace duk wanda ya cika afsa hannunsa a cikin awo ko ma'auni to Allah ya san ingancin niyyarsa niyyarsa dai shi so ke cika kin a cikin su da ma'awan ko ko ma'aunin to wannan Allah ba zai kama shi ba wannan shine tawili fasarar wasu haƙin nan la yukallifu la nafsa illa wusa Allah bai dora dora mare sai abin da take iko take iyawa wal insanu idza tafakkara fi kayfiyatil wazni mutum in shawo mushawar islam Allah ta'ala ya ce in mutum da zai tunani a cikin yanda ake awo ya ji fi nafsihi wa izan to zai samu wani mai wa'azi a cikin zuciyar shi wato zai samu wani abin da ke mai wa'azi a cikin zuciyar shi wannan wani abin yamna'uhu miyal bakhsi wan naqsi wannan abin zai hana shi da tauyeyewa da ragewa mutane a abin aura wasu kayfiyatul wazn hakaza sai wace yanda ake awo shi haka ne alwazin shine aunawa galiban mafi rinjaya lokaci ya yake yake auna ya aqidu hazaini mutum zai haɗa wa'annan wannan yatsanyin ne hazaini is isru aini wai muddu salasa wannan yatsunsa guda biyu wato da manuniya da babban yatsa mutum zai hada su ne ya so ya saki wa'annan yatsun sauran yatsun guda uku to in ko haka nan kadiba in mutum ya hada wannan da manuniya da babban yatsa ya saki wa'annan guda uku ya rubuta Allahu kenan ka annal wazin da'iman tukhadibuhu yaduhu Allah Allah Allah kai ka ce mai awa mai auni mai auni ko mai awo hannun shi kullum tana mai magana tana cewa to kaji tsoron Allah kaji tsoron Allah kaji tsoron Allah wa shaddu ma yu ma yu'addabu bihi al-abdu fil fi qabri al-bakhs wa naqs mafi tsananin abin da ake yi wa bawa azaba da shi a cikin kabarin shi shine tauyayewa da ragewa shirkaili a cikin awo kana rajulun yastagilu shirkaili wal wazni da'iman wani mutum ya kasance yana shagaltuwa da awo da aunawa har kullun ake shi kenan falamma hana wafatu da mutuwar shi ta zo laqanu shahadatai ne sai aka lakanta mai kalmar shahada aka ce ya ce la ilaha illallah kamar da ba ce ake mutum ya ce mai ana dai faɗi la ilaha illallah mutum ya maimaita fasara ya kulu jabalani min narin jabalani min narin sai kawai aka yana cewa manyan duwatsu na huta manyan duwatsu na huta guda biyu cewa duwatsa ne ga sunan guda biyu na huta duwatsa ne guda biyu ga sunan na huta inna jabalaini minan nari ala lisanihi wa an su duwatsu ne na huta akan harshen shi mana'ahu wanda suka hana shi an min an yantika bi shahadatani da ya furti da kalmar shahadar nan guda biyu la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zalika lisanul wazn wannan shine harshe na auf allazi kana yazunu fihi wanda yake aunawa da shi a dama shi dan lisanul wazn da wannan abubuwan da ke akwai balance nan da ka dora abin da misali in kilo guda ne ka dora kilon nan mai nauyi nan kuma ka zuba abin da za ka auna wa to wannan shine lisanul wazni din wa hadha lisanul wazni allazi kana zunubi wa min aksari wa min aksari wa min aksari min qira'atil qur'an duk wanda kuma ya yawaita daga karatun alqur'ani duk wanda ya yawaita karanta alqur'ani wa ta'awwada zikirallahi kuma ya saba da ambatan Allah rubama yastawjibu husnal khatimah to wanda yake wannan aikin wannan aikin yana kan wajauta mai yayi kyakkyawa cikawa in mutum na yawa ta karatun Qur'ani yana yawa ambata Allah to in Allah da wannan shi zai cika mai kyau kana rajulun yuksir qira'atul Qur'an wani mutum ya kasance yana yawan ta karanta al-Qur'ani falamma hadaratul wafatu da mutuwa ta zo masa kullama qila lahu la ilaha illa Allah ko da lokaci aka ce mai la ilaha illa Allah ana lakanta mai garba shahada يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي كوس أجيا كام وانا كراتب لا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العيش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بين وما تحت السنة وإن تجري بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى حير زوا نور أزوا أنك أول شيء a ila kauli har zuwa faɗa Allah tabaraka wataala Allahu la ilaha illa huwa al asmaul husna to kaga sara yukarriru haza kawai sai ya zama yana ta maimaita wannan hatta mata har sai da ran shi ta hutu ta wata ya mutu wa kana wahidun yafiu na khabisata a wani kuma shigo ya kasance taba yake saida eh muguwa ita ce taba ya kulu da'iman kullun cewa yake huzmatun bi farsin huzmatun bi farsin huzmatun bi farsin ɗarmi ɗaya da falasi ɗarmi ɗaya da falasi falasi shine kuɗin in ka ɗauki ɗarmi ɗaya ka bada falasi in ka ɗauki ɗarmi ɗaya ka bada falasi abinda za mu faɗi kenan wajen sai da ta falamma da rasul wafatu da mutuwa ta zo masa kullama qiya lahu la ilaha illallah ko da ne a lokaci aka ce mai la ilaha illallah qala wa huzmatun bi falasin wa huzmatun bi falasin ko sai yana cewa ɗauri ɗaya da falasi ɗauri ɗaya da falasi wa mata ala zalika ya mutu akan wannan wani ya billah wa kana shabun dayyinu akwai shi ko wani matashi mai addini riko da addini fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sai ya da mutu Allah tabbata gare shi lamma hadaratu wafatu da mutuwa ta zo masa laqanu kalimatu shahadati sai suka lakanta mai kalmar shahada fa ajiza anin nutqi biha sai kasa yin furci da ita fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam falaqarahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya zo ya lakanta masa kalmar shahadar nan falam yaka da an yantaka biha bai samu ikon yin furci da ita ba fa qala li sahabati sai ya ce masahabai manzo Allah sai ya ce masahabai ma tarifuna min amali mi kuka sani daga cikin aikin shi qalu ma na'rifu illa khairan wa an ahsanu alayhi khairan suka ce wallahi ba mu san wani abu ba cikin aikin shi sai alheri suka yabe suka yabe alheri gare shi fa fakkara nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi sai tunani wa kala sai ce hallahu min min walidaini wai shin wannan mutumin yana da ma'aifa qalu na'am ummuhu mawjuda suka ce eh ma'aifiyar shi tana nan fa da abi ummihi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira ma'aifiyarsa yasa kira a kira ma'aifiyarsa a taraddaina an an waladiki haza yace manzo sallallahu ya tambaye ta yanzu kin yar kin yarda da danki wannan qalat la la samahahu Allah wa la ghafara lahu tace a'a bin yarda da shi ba kar Allah ya mai rangwame kar Allah ya mai gafara qala la rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in sama in samatihi da taka bil kalmish bil kalmati wa dukhul janna in kin yahi mai fa zai furti da kalmar shahada kuma zai shiga aljanna wa in lam tusamihi in ko baki yahi masa ba fa hadha sababu shaqawati wannan shine dalilin siyata shi ba zai shiga aljanna ba fa qalat sai ta ce la usamihu abada har abada ba zan yahe masa ba fa da an rasulu sallallahu alaihi wasallam bi hatabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ya sa a kawo mai ice aka tara mai ice ba hauka dunaran yasa aka hasa mai aka aka aka sanya aka kunna mai wuta wa qala sai ce ihmaluhu fa adkhiluhu fi nar yace ku dauke shi ku jefa shi cikin wuta ku sa shi cikin wutai falamma hamaluhu da suka dauke shi wa aradu idkhalahu fi nar suka yi niyyar sanya shi a cikin wuta qalat samahatu lahu samahatu lahu samahatu lahu mahaifin shi ta tausa mai ta ce na yahe mai na yahe mai fara taka bi shahada sai kawai sai aka je yayi burci da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul walidaini wannan shine haƙƙin ma'aifa alimar rasul sallallahu alaihi wasallam anna la tarda an tara waladaha ta'kuluhunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa ba za ta yarda ba ta rika ganin ɗanta gashi nan huta na ci saboda haka aka mutu wani dubar wa idza qultum fa'ajilu in kuka tashi magana fi hukumin a cikin wani hukunci au gairi ko ko ba cikin wani abin da ke ba hukunci ba fa'adilu ku rika adalci bi sirki da wadin gaskiya walau kana al maqulu lahu aw alayhi za qurba ko da ko wanda za a faɗa mai magana magana tashi ce wato mai daɗi ce gare shi ko ko mara daɗi a kan shi ko da mutumin ya kasance ma'abucinka ne makusancinka ne ƙarabata ma'abucin kusanci ne da kai wa bi hadillahi awfu kuma ku rika cika alƙawalin Allah dalikum wasakum bi la'allakum tadhakkarun wannan Allah ya muku wasiya da shi ko kun rika tunawa ku wa'azu hazi ashru khisalin wannan dabi'o'i ne guda goma mm wannan haza sirati
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه